إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na litinin 26 ga watan jumadal ula a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 17 ga watan 11 a shekara ta 2025 miladiya a wannan karatu namu mai albarka na alkitab aqidatul tahawiyya ko matnul aqidati tahawiyya ma'ana karatun littafin al-aqidatu tahawiyya na al'imam abu ja'far al-dahawi al-warraq Allah ya ji kansa da rahama bayan hutun ban iska sakamakon uzuri na tafiya da muka yi a yau muke dawowa karatu kuma in ba a manta ba darasinmu na ƙarshe mun tsaya a matashiya ta talatin da shida da ya ce ƙauluhu ya hadi mai ya sha'u wa ya asimu wa yu'afi fadlan haka ne da haka za mu tashi matashiya da ke biye mata matashiya ta talatin da bakwai ƙauluhu wa kulluhum ya taƙallabu na fi mashi'atihi bai na fadlihi wa adalihi kuma wannan shine darasinmu na goma sha uku imamu ɗahawi ya ce wa kulluhum kuma dukkan bayi ya taƙallabu na suna jujjuyawa suna kai komo fi mashi'atihi cikin ganin damar ubangiji baka isa ba kai wani abu sai in Allah ne ya so baka isa ba ka zartar da wani abu sai in Allah ne ya yadda to da haka wannan shine abin da bayi suke gudana a kansa yamshuna ala kaffil qadari suna tafiya ne bisa ga tafin kaddara sai yadda ta juya su sai yadda aka yi da su an gane ko wanda kuma bayani ya riga ya gabata cewa ba abin da ke faruwa sai Allah ya so ba kuma ya cin karo da mashi'ar ɗan adam Allah yana da mashi'a bayi ma suna da mashi'a amma mashi'ar Allah ita ce sama da mashi'ar bayi bayi suna nufi Allah yana nufi amma ko bayi sun yi nufi nasu nufin baya tabbatuwa sai abin da Allah ya nufa wa ma sha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin kaga kowa yana da mashi'a sai dai wace mashi'a ce gaba mashi'ar Allah ubangiji ya ce ba za ku so ba sanda zai sa abu ya faru illa an ya sha Allah sai in Allah ne ya so idan kun so son ku ya dace da son Allah sai abu ya faru amma da za ku so Allah bai so ba to abin ba zai faru ba wanda Allah ya so ne zai faru ba naku ba to daka dai a nan ma yana daɗa tabbatarwa da Allah mashi'a ne kuma mashi'ar Allah gaba take da mashi'ar kowa gaba take da mashi'ar komai da haka wa kulluhum dukkan bayi ya taƙallabu na suna kai kawo suna jujjuyawa suna gudanar da lamuransu ne fi mashi'atihi cikin ganin damar Allah baina fadlihi wa adalihi tsakanin falalarsa da adalcinsa mun yi bayani akan meye falala meye kuma adalci falala shine kayi abu mai kyau a so ka kai abu mai kyau kuma kayi kuma in kayin a baka lada duk wani wanda kaga yana imani ba isassa ba ce gaman katarin Allah ne duk wani wanda kaga yana kan daidai bayin kansa ba ne gaman katarin Allah ne shi ne ya ga dama ya ɗora ka akan daidai ɗin to kuma dan falala bayan ya ɗora ka akan daidan kuma in kai daidan ya biya ka lada to wannan ita ce falala ladan da Allah yake ba wa bayi ba fa wai cancantarsa suka yi ba ba irin lada ne na tsakanin mutum da mutum ba kamar wani ya zo ya yi maka aiki ka ɗau kuɗi ka biya shi wannan haƙƙinsa ne aikin nasa ya yi daidai da kuɗin da ka ba shi amma shi ku Allah ya ce kayi abu kayi duk abin da kai aikin da shi ai nasa ne lafiyar tasa ce jikin nasa ne kuzarin da ya baka nasa ne abincin da ka ci ka samu karfin nasa ne kuma duk da haka ya daula da ya baka kaga wannan falala ce to wannan shine falala adalci kuma shine kayi ai maka a falala ana ƙari a adalci kai da kai ake yi idan mutum ya aiki ɗaya kyakkyawa in Allah zai ba shi lada sai ya ninka masa irin wannan ladan har guda goma kaga duk falala kenan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya mana kyakkyawa ɗaya sai mun ninka masa to wannan duk yana karkashin me falala ka ci abincin Allah ka sha iskar Allah ya baka lafiya shi ya gina maka jiki kuma ya ce ka yi abu kuma in kai ya biya ka kuma in ya tashi biyan ya ninka maka to wannan duk falala ce to inda Allah ya ga dama yadda yake ninka lada in ya ga dama a wajen zunubi ma sai ya yi me sai ya ninka in kai zunubi ɗaya a baka alhaki goma amma Allah baya haka a nan sai yake amfani da adalci a can kuma ya yi amfani da me falala in kai zunubi ɗaya sai ya baka alhaki ɗaya wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun wanda ya mummuna kwa ba ma saka masa sai kwatankwacin ta kwaya ɗaya kai da kai daidai ruwa daidai kurji to wannan shi ake nufi da adalci kuma duk da haka ubangiji yana iya yafewa kai laifin a madadin ya baka zunubi ɗaya ko a madadin ya ninka maka zunubin yadda yake ninka maka lada sai ya baka daidai da daidai bai ninka ba kuma in ya ga dama ma sai ya ce tafi na yafe maka wannan duk yana karkashin me adalci adalci to wannan shine abin da Imam Tahawi ya faɗa a wannan matashiya to shi Sheikh Saleh Fauzan Allah ya ƙara masa lafiya ya ji kansa da rahama kai yake cewa wa kullul ibadi la yakhrujuna ani taqallubi fi mashi'atillah dukkan bayi ba sa fita daga kai kawo a ƙarƙashin iko da ganin damar Allah baina fadlihi tsakanin falalarsa ala ahli da'ati ga masu yi masa da'a mana masu da'a suke shan falala su Allah ke wa mu'amala da falala an gane ko wa ahli alkhairi kuma hakanan ma'abuta alheri ma'ana wanda suke kan turba madaidaiciya suke aiki da abin da Allah ya ce annabi ya ce to su ne suke kan alheri to waɗannan su suka fi kowa shan falala domin su ɗaya ne a basu goma wa adlihi ma ahlil kufri Allah kuma yana adalci tare da kafirai ma'ana duk da sun saba masa duk da sun kisi abin da yake so amma kuma baya ta more a kansu ba zai zalunce su ba domin baya daga cikin sifofinsa zalunci subhanahu wata'ala Allah ya fi karfin yayi zalunci zalunci mustahili ne a haƙƙin Allah wa shirki hakanan mushrikai duk da suna saba wa Allah suna yin abin da Allah ya fi ki shine shirka amma kuma in ya tashi musu ukuba ko sakamako yakan musu adalci ba ragi ba daɗi daidai ruwa daidai kurji to da wannan ne sama da ƙasa ta tsaya wannan shine abin da ya gagari da yawa daga cikin mutane duk wanda ya samu damar ya zalunci dan uwansa sai ya zalunce shi ubangiji kuma ya haramta zalunci shi daman ba zai yi ya zalunci ba amma ya ɗauko mana lissafin daga sama dan mu shiga taitayin mu a hadisi kudusi ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ku bayina ni a kankin kaina na hana kaina zalunci malamai suka ce wannan bayani ne warawara don a fahimta ba wai don haka hakikanin abin yake ba domin asalin zalunci shine ka ɗauki abin da ba naka ba to shi Allah akwai abin da ba nasa ba to amma sai ya ce maka shi kansa ya hana kansa zalunci kai kwa daman za ka iya zalunta ɗan uwanka domin naka daban nasa daban in ka taɓa nasa ka zalunce shi in kai masa abin da bai dace da shi ba ka zalunce shi to Allah ya ɗauko lissafi da kansa ne don mu sani ashe kenan zalunci bai dace ba da haka mu kiyaye kada mu zalunci kanmu ubangiji ya ce wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa inna allaha la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baralinci daidai da ƙwayar zarra wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin da haka zalunci yana jawo kaskanci yana jawo zubar mutunci yana jawo koma baya adalci yana jawo kwarjini da girma duk lokacin da ka samu wata dama akan mutane sai ka zalunce su to sai Allah ya rage darajarka sai kimarka ta zube kuma in baka yi wasa ba duk wanda kake zalunta sai ya samu iko wata rana a kanka in takamar kafi shi ne yasa kake zaluntarsa to wata rana sai ka dawo kai ne shi shi kuma ya dawo shi ne kai dan ka gane in Allah ya so shi ma sai ya raba zaluncin da kai masa in kuma ya ga dama sai ya samu ɗaukaka a kanka kuma ka kunyata kaskanta a gabansa kissar annabi yusuf da 'yan uwansa shaida ce da suka samu dama a kansa ba irin tamoran da ba su yi masa ba amma a ƙarshe suka dawo ƙasansa sun tabbatar da yusuf zai rama abin da suka yi musu me zai musu suka yi masa kashe su zai yi domin su ma rayuwarsa suka nema suka jefa shi a rijiya don su kashe shi uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin wannan shine ajandar su to amma a ƙarshe sai ga Yusuf ya zama sarki su kuma sun zo a matsayin talakawa da suka gano shine Yusuf abin ya ba su mamaki qalu a innaka la anta yusuf suka ce wai ko kai ne yusufu kala ana yusufu haza akhi yace ni ne yusufin da ba kwa son ku gani wannan kuma dan uwana ne wanda bayan kun batar da ni shi ma kuka batar da shi ba ku hakura ba to yanzu duk kun so ku yi abin da kuka so amma Allah bai so ba ga mu da rai zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi mai rabon ganin baɗi sai ya gani ya ce ƙadman Allahu alaina mu Allah ya mana ni'ima an so mu mutu ba mu mutu ba qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhatiin da kansu suka rantsa suka ce wallahi Allah ya daga ka akan mu mun gane mun yi kuskure mun gane mun bata wa kanmu lokaci da muka yi niyyar zalunta ka muka zalunce ka amma dai a ƙarshe gashi Allah ya daga ka mu kuma mun gaskanta to amma girma sai dan girma da haka yusuf ya ce la tasriba alaikumul yau a daina ta da wannan zancen babu wannan tashin tashinan tsakanina da ku a yau ya gafirullahu lakum allah ya gafarta muku to da haka mu kiyaye irin wannan mazala ya ce ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama ku kiyaye zalunci zalunci yana zamowa duhu ga ma'abutansa a ranar tashin alkiyama to da haka ubangiji baya zalunci ka saba masa ya maka adalci ka ƙi shi ya maka adalci wannan shine girma to daka dai ubangiji subhanahu wata'ala yana mu'amalantar kafirai da mushrikai mu'amala irin ta adalci in sun yi ai musu daidai yadda suka yi sai ce wa hadha huwa la'iqu bi hikmatihi wannan kwashi ya dace da hikimar Allah wa azamatihi da kuma girman zatin Allah subhanahu mai sarki da buwaya fala yajma'u bayna mutadaddati والمختلفات Allah baya hada tsakanin kishiyoyi masu saba wa juna bal yunzilul ashiya'a fi manaziliha yana aje abubuwa am inda suka dace da su wali hadha saboda haka ne ma min asma'ihi na daga cikin sunayen Allah alhakimu mai hikima alhikimatu shine wad'u shay'i fi mahallihi adh-dhulmu kuma shine wad'u shay'i fi ghairi mahallihi da haka Allah duk abin da kaga ya ajiye a inda ya dace ya ajiye shi idan kaga wane ya zama sarki Allah ya ga dama sannan shi ya dace ko da kai a ganin ka bai dace ba Allah yana da wata hikima wane ya kuɗi haka Allah ya ga dama kuma haka ya dace wane ya zama talaka haka Allah ya ga dama kuma shi ya dace da shi sau da dama muke da gaggawa in Allah ya yi abu sai mu damu amma inda za mu haƙuri mu ba a sannu hikima za ta bayyana gare mu me yasa Allah ya kaza me yasa Allah ya kaza me yasa Allah ya yi kaza ka sani duk abin da Allah yake yi akwai hikima ya baka hikima ce ya hana kama hikima ce ya ɗaukaka hikima ce ya ƙasƙantar ma hikima ce ya ɗora lafiya ya san ya ba da lafiya ko ya ɗora cuta hikima ce abin da wannan yake nunawa idan mutum ya fahimci wannan sai ya mu'amalanci Allah mu'amala irin ta bawa da ubangida bawa sai yadda aka yi da shi kuma duk abin da aka yi masa ya gamsu an isa a yi masa sai ya sallama sai ya miƙa wuya ina fata an gane to da haka yana daga cikin sunayen Allah alhakimu wa min sifatihi alhikma kuma yana daga cikin sifofinsa hikima azanci aje komai a inda ya dace da haka shek fauzan yace alhakimu alladhi yad'u al-ashya'a fi mawadhi'iha alhakimu ana nufin wanda yake aje abubuwa a inda suka dace da su fa yad'u al-fadla fi ahli da'ati ya aje falala a bangaren ma'abuta da'a shine in sun yi mai kyau ya ninka musu sau goma wa ya za'ul azaba kuma ya sanya azaba fi ahalil kufuri a cikin kafirai su ma ita ta dace da su amma kuma baya ninka musu wal ma'asi hakanan ayyuka na sabo ya aje su azaba ya sanya ta ga ma'abuta sabo wadda ita ta dace da su bai dace ba mutum ya yi laifi kai masa kyauta abin da ya fi dacewa in yi laifi a yi masa mai hukunci wannan shine ababen adalci to amma ababen girma da ɗaukaka da afuwa to shi kuma yana iya sawa ko ka yi laifi a madadin a hukunta ka kuma sai a yi maka kyauta wannan kuma afuwa ake nufi ko afuwa ake cewa shek fauzan ya ce haza fadluhu subhanahu wa adluhu wannan falalar allah ce mai girma da buwaya kuma adalcinsa ne wannan shine matashiya ta talatin da bakwai matashiya ta talatin da takwas ƙauluhu imamu ɗahawi ya ce wa huwa muta'alin anil adudadi wal andadi Allah ya ɗaukaka gaburan kishiyoyi da tsare ku Allah bai da kishiya kuma bai da sa'a abdiddu shine kishiya anniddu shine sa'a in aka ce kishiya wanda yake kishiyantar Allah cikin ayyukansa Allah bai da wannan an gane ko in aka ce sa'a wanda yake yin irin abin da Allah yake yi daidai da daidai babu da haka Allah bai da sa'a kuma bai da kishiya to shine Sheikh Fauzan yace muta'alin ay murtafi'un bi zatihi wa qadarihi abinda ake nufi da muta'alin madaukaki ai murtafi'un wanda ya ɗaukaka ya bisa sama bi zatihi da zatinsa wa qadarihi da ikonsa daidai da faɗin Allah huwal qahiru fauka ibadihi qaharu sifa wa qaharu zati ma'ana Allah isassa sama take da isar kowa sannan zatinsa ma sama yake da zatin kowa duk wata halitta da ka sani kasa take da Allah kasa ta fuskar iko kasa ta fuskar waje domin Allah shi ne sama da dukkan halittarsa ba wata halitta saman Allah duk halitta a ƙasansa suke ya sa su a cikin wani kwanso ko wani kwali ko wani gida ya rufe su wanne ne wannan kwanson ko gidan shi ne ƙasa da sama duk halittu a tsakanin nan suke ya rufe su rub shi kuma yana saman sambai subhanahu wa ta'ala shi yasa yace a amintum man fis samai ay yaksifa bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaykum hasiba da haka shi Allah saman sammai yake wa huwa al qahiru fawqa ibadihi zatin sa sama yake da halittarsa kuma ikon sa ma sama yake da na halitta ba wani wanda ya isa ya zartar da wani abu sama da na Allah ba wani wanda zai bada umarni sama da na Allah duk umarnin mai umarni kasa umarnin Allah yake duk ikon mai iko ƙasa da ikon Allah yake to haka nan zatin Allah subhanahu wata'ala dukkanin sauran zatuttuka ƙasa suke da nasa subhanahu wata'ala to shine ma'anar muta'alin ay murtafi'un bi zatihi wa qadarihi wa qaharihi haka nan rinjayansa ya buwayi kowa ubangiji ya rinjayi kowa wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharan nasi la ya'lamun anil adudadi ya fi ƙarfin kishiyoyi wal andadi da tsaraku ma'ana sa'anni kenan fal andadu abinda ake nufi da al andadu humul amsalu su ne kwatankwaci wa shubaha'u da masu kamanceceniya wan nuzara'u da sa'annin juna to Allah di yafi karfin wannan laisa kamislihi shay la yushbihu shay wala nadhira lahu subhanahu wa ta'ala ba abin da yake kamarsa ba wanda ya sa'ansa ba wanda yake daidai da shi wallahu subhanahu Allah mai girma da buwaya laisa lahu nadhirun bai da sa'a wa laisa lahu mathilun bai da kwatankwaci wala shabihun bai da mai kama fala ahada ba wani da dai yusharikullaha da yake tarayya da Allah wala yushabihu ko yake kamanceceniya da shi wala yusawihi ko yake daidaito da shi jalla wa ala mai girma da buwaya wa hadha min uluwi qadrihi wa qahrihi wannan yana daga cikin ɗaukaka ta iko da ɗaukaka ta rinjaye na ubangiji subhanahu wataala wa huwal aliyu Allah shine madaukaki bi zatihi da zatinsa fauqa makhluqatihi sama yake da dukkan halittarsa halittarsa an gane ko da haka Allah sama yake da dukkan halittarsa duk wata halitta da ka sani ta Allah ƙasan zatin Allah take amma al-adadu amma abin da ake nufi da al-adadu kishiyoyi jam'i ne na diddu sai ce fahumul mu'ariduna lahu sune masu fito na fito da Allah Allah ya fi ƙarfin wani ya fito na fito da shi sai dai kai ta haukaka amma baka isa kai fito na fito da Allah ba an gane ko fir'auna ya ce ya hama nubin li sarhan la'alli ablugul asbab asbab samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiba sai Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab yayi ta hauka yayi ta shiririta wai ai masa dogon gini zai hauye leko ubangijin musa sai Allah ya ce kash wannan shiriri ta ce da shirme to haka nan namuruz ya ce da annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu shi ma sai ya ce me ana uhyi wa umitu wai dole sai yayi fito na fito da Allah ibrahim ya ce Allah yana rayawa yana kashewa sai ya ce ni ma ina rayawa ina kashewa to ne sai annabi ibrahim ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi to ai allah shi yake zuwa da rana daga mahudarta kullum in kaga rana ta hudo daga sama waye hudo da ita allah to in kana so mu gane kai din ka isa kai fito na fito da allah da gaske to bari sai lokacin da rana allah ta hudo daga gabas kai ma mu ga taka ta hudo daga yamma su hada a tsakiya to kaga wannan ai ƙarya yake yi a kusa aka kure ƙaryarsa fa'ati biha min al-maghribi Allah ce fa buhital ladhi kafar anan ne kafirin ya dimauce dole ya ja baki yayi shiru saboda an kure ƙaryarsa to daka ubangiji ba shi da wanda yake fito na fito da shi in ma ka ce za ka fito na fito da Allah sai dai kai ta shiriri ta da haukaka amma dan kankanin lokaci za a gane ƙarya kake baka isa ba to wannan kadai ya isa ga mai hankali ko babu nassi ya san cewa Allah akwai shi kuma Allah shine ya isa shine mai rinjaye hatta kafirai sun yadda akwai Allah sai dai kin imani da shi da suka yi amma sun yadda akwai Allah yanzu karamin misali jirgin titanic yau an ce wajen shekara 100 ko 200 da wani abu da faruwarsa wani jirgi ne na ruwa turawa suka yi shi suka gama ƙure kimiyya da fasaha su wajen yinsa ta fuskar girma da injinan da aka sa masa da na'urori da kaza da kaza aka ɗora shi akan teku za a yi gwaji sai suka yi kuskure sai suka ce wannan jirgin ba wanda ya isa ya tunkare shi ko allan da ya yi duniya jirgin nan ya fi ƙarfinsa to shi ne ya nuna musu su ba kowan kowa ba ne sai da suka cika shi da mutane tak aka ce kankara ce fa kankara ba wata kankara arziki ba ma a cikin teku in ka hada da sauran kankarori ita kawai ya je da ka amma ya juya ya dilme ya shiga ƙasa wajen mutum dubu suka mutu a ciki kuma har yau duk mai tasu duk bala'insu sun kasa su ciro shi daga ruwan kuma suna so su ciro shi amma tun da Allah ya kifa shi kankara ta danna shi ƙasa a ɗauko shi ma ya gagara sai dai a je yawo a leƙo a gani a yi hotuna a dawo shi yasa duk wanda ko da wasa zuciyarka ta ɗarsa maka wai Allah bai isa wani abu ba to sai ya nuna maka isar wallahi sai abin ya same ka shi yasa ahir ko da wasa shedan ya zo ya nuna maka ai Allah bai isa ba yi maza kai a'udhu billahi dan wallahi in baka wasa ba sai isar ta bayyana saboda yayi alkawari sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq yace sai na rinka nuna mu mutane ayoyi na a sararin duniya har a jikin su dan su sanni din gaske ne daka da kariya cewa Allah ba gaske bane ko Allah ba zai iya wani abu ba to wallahi sai ya nuna maka ya isa ina ba ta an gane da ka Allah ya fi ƙarfin a ja da shi ba yi da mai ja duk wani wanda kaga yana wata tsiya Allah ne ya ga dama ya kyale shi kaga mutum ya ci tuwansa ya masa karo yana ko sama da ƙasa za ta haɗe ina ƙahon alkiyama ya hura mutumin banza da ka kama shi ka fesa masa tiya gasa magana ta kare ana ba da labari wai akwai wani ɗari mai wa'azi ana ce da shi mai ɓarota a lokacin janar abacha ya zagi kowa ya ce tun daga janar abacha har zuwa ɗan sandan da aka ɗauka a yau ma ya ɗura ashar kawai sai dpo ya je ya kamo shi da kayan wa'azin nasa da lasbika irin mai wa'azin turmin nan ne na kasuwa sai aka sa shi a sel sai aka dan fesa masa tiyagas yayi can yace ranka ya dade ranka ya dade wallahi na tuba wallahi na daina wa'azin ni a sake ni ma wallahi garaya zan koma to kaga wannan horon da aka yi masa shugaban kasa ba fa bai san an yi ba to ina ga sarkin sarakuna Allah da kake cewa a baka kahon tashin alkiyama ka hura da wa kake yi ne wai da Allah fa kake Allah kake wannan rashin kunyar idan ya ga dama rike maka fitsari zai kawai na rana ɗaya shikenan an tashe ka daga aiki idan ya ga dama ciwon haƙori kawai zai sa maka a cikin haƙoranka talatin da shida ɗaya kawai za a taɓa maka kuma ba cire shi za a yi ba kawai a ɗan taɓa maka shi shi kenan an rikita maka lissafi duk komai naka ya tsaya in ya ga dama ɗan yatsanka kawai nan in ya jefe ka da kankare ka rinka tauhidi kenan ko kana so ko baka so Daka ya ‘yan uwa mu ba Allah mu zauna lafiya bin Allah maganin wayo Allah Daka Ubangiji bayi da wanda ya isa ya ja da shi فالله ليس له معارض ولا يضاده أحد Allah ba wanda ya isa ya ja da shi ba kuma wanda ya isa ya kishiyance shi min khalqihi daga cikin halittarsa fa innahu idza arada amran domin shi Allah saboda buwaya da isa in yana son ya gudanar da wani al'amari fala yumkinu li ahadin ay ya'tarida ba wani wanda ya isa ya hana yau in Allah yana so ya abu ba wanda ya isa ya hana sai abin ya faru ka rinka kash aiko da na sani da ka sani in ka sani ma me za ka yi sau da dama za ka ga mutum ya yi niyyar zai yi wani abu ya dage ya kaza ya yi kaza idan allah ya soya abin sai ya ɗauke tunaninka sai ya gama abin sai ya dawo maka da hankalinka to wai ni ina ina ma abin ya faru yau ka isa ne ma kwakwalwar taka da hankalin naka ba shi yake juya ba in ya ga dama bacci kawai zai ɗora ba ba za ka tashi ba sai an gama komai sannan sai farkar da kai sai a gatsiya me za ka yi an gama aikin gama ya gama shi yasa duk abin da mutum yake yi Allah kawai haƙuri ne da shi yana zira mana ido amma ba wani abu da muka isa mi yanzu duk mutanen da suke ja da Allah a duniya kafirai waɗanda za su zagi Allah wanda za su ce bai isa ba wanda za su ce ma ba Allah falalar Allah da ganin damar Allah kuma sai yake ba su iko suna abin da suka ga dama me hikima hikima shine don su ci gaba da ruduwa da hakan suna ganin su ne da isar sai sun gama tara zunubin sun gama tara zunubin shi kuma yana tara musu sakamakonsu to lokacin da zai dirkake su ya kama su su kansu sun san an musu adalci ba su isa su ce zalunta su yi ba an gane ko? ko kai da kake ganin su in an kama su zaka tabbatar Allah bai zalunce su ba yanzu ruwan dufana da aka yi Allah ya cika duniya ya halakar da kowa ya shafe ta ba wanda isa ya ce Allah ya yi zalunci saboda shekara dubu ba hamsin ya turo annabi Nuhu yana wa'azi amma daga su daki Nuhu su sumar da shi su ce masa mahaukaci su yi masa kaza su yi masa kaza shekara dubu ba ba hamsin aka daga musu kafa yanzu ka taba jin wani wanda ya zo ya ce lokacin da aka yi ruwan dufa na gaskiya Allah ya zalunci mutane ya zalunce su ba saboda sai da ya gaya maka tsawon lokacin da ya ba su annabin da ya turo musu yadda suka yi wa annabin sannan a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya aikinsa yanzu fir'auna a ruwa Allah ya danna shi ya shaƙe shi ya nutsar da shi ya kashe shi a ruwa da shi da duk wanda suke tare da shi ka taɓa jin wani ya ce Allah ya zalunci fir'auna ko arna ba sa faɗa saboda me saboda sai da Allah ya game masa talala ya ba shi tsawon lokaci shekara arba'in yayi yana zaluntar mutane yana yanka jariran banu isra'ilawa 'ya'yansu maza ai ta yankawa shekara arba'in kuma yana tutiyar shi Allah ne ana rabbukum al'a'la ma alimtu lakum min ilahin gairi ya zaki annabi Musa ya ce da shi wulaƙantacce duk Allah ya ɗaga masa ƙafa amma duk da haka fir'auna bai shiga taitayinsa ba yana yanka jariran banin isra'ila tsawon shekara arba'in amma hakan bai ishe shi ba sai da wata rana ya sha giyan mulki ya ce kai yau fa gaba ɗaya har iyayen zan kashe ya ce inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hazirun ce waɗannan mutanen ba su taka kara sun karya ba kuma duk sun dame mu da aka yau kwab ɗaya za mu yi musu shine Allah maɗaukakin sarki ya ce to ya zo inda kuma bai isa ba idan da yana tsakura a zaluncin muna ɗaga masa ƙafa a yanzu bai isa ba to shine sai allaba musa ya addu'a sai allah ya ce ba hanyar teku za mu masa kisan wulaƙanci don mu kunyata shi kisan wulaƙanci allah ya masa ya kashe shi a ruwa kisan wulaƙanci kuma kisan azaba domin mutuwa a ruwa tana daga cikin mafi wahalar mutuwa shi yasa a musulunci duk wanda ya mutuwa a ruwa ake ba shi darajar me shahada da ladan shahada amma fir'auna kaga a ruwa ya mutu shahada yayi azaba so mun taba Allah ya fara dandana masa daga duniya kan ya wuce a can da haka Allah ya sa shi a ruwa sai da ya kai tsakiyar ruwa ya danne shi kuma malamai suka ce hikimar da ya sa Allah ya kashe shi a ruwa ai ruwan misra yana daga cikin ruwan da fir'auna yake cika baki cewa shi yake gudanar da shi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti to kaga an ruwansa ne ai ba zai ci shi ba to shine Allah ya wulakanta shi ruwan da kake cika baki cewa kai kake gudanar da shi a karkashin ikon ka yake to shiga ka tsira mu gani shine Allah dan ya wulakanta shi ya sa shi a ruwan ruwan ya cinye shi to sannan kuma Allah ya sa ruwan ya watsi da shi ya fito da shi waje hatta kayan jikinsa ba abin da suka yi ɗamararsa ba ta kwance ba haka malaman tarihi suka ce yadda ruwan ya cinye shi haka ya watso shi waje me hikimar dawo da shi sauran ba su dawo ba duk su ruwan ya tafi da su amma shi me yasa aka dawo da shi saboda a nuna ƙaryarsa na cewa shi Allah ne gashi a kwance a yashe a wulakance ruwa ya cika cikin banza ya mutu ya za Allah ya zama haka ba zai yi Allah ya zama haka ba wasu malaman tarihi da tafsiri suka ce ma abin da yasa Allah ya masa haka saboda waɗanda suka yadda Allah ne da gaske har sun fara yaɗa jita-jita cewa ai ɓacewa ya yi ya koma babbar fadarsa ne ya huta so sai Allah ya dawo musu da shi a kwatami to da haka wannan yana nuna maka Allah shine Allah ba a ja da shi a wanye lafiya in mulki ya baka ba a sannu in kuɗi ya baka ba a sannu in ilimi ya baka ba a sannu in lafiyar jiki kake takama da ita ba a sannu ba a ja da Allah ka kiyaye ranar da zai waiwaye ka wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflitu Allah yana daga cikin ɗabi'arsa da haƙurinsa yakan ɗaga wa mutum kafa ya ta sheki aya ka ɗauka kamar ba zai kama ka ba a'a ka kiyayi bahaushe ya ce duk nisan go- duk faɗin gona akwai kunyar ƙarshe hatta idza akhadahu idan Allah ya tashi kama ka rana dubu ta barawo rana ɗaya ta mai kaya in ya tashi kama ka to sai ya kama ka kamun da baka isa ka kubuce ba manzo Allah bayan ya faɗi wannan hadisi sai karanto ayat suratu hud wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka daman kamun ubangijinka yake in zai kama azzalimai inna akhadhahu alimun shadidun shi kamun sa mai tsanani ne mai ƙarfi sai ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah cikin haka akwai abin lura ga duk mai tsoron azabal lahira in a duniya ma Allah yana irin wannan kamun to ina kuma in an je lahira azabal lahira tafi kadhalika al'azabu wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamu wannan ma azaba ce Allah ya kama ka a duniya ita ma azaba ce amma ya ce azabal lahira tafi girma Allah ya kiyaye to da haka Allah ba yi da wanda ya isa ya ja da shi ba wanda ya isa ya kishiyance shi cikin halittarsa domin shi idan yana so ya yi abu ba wanda ya isa ya sha gabansa wa yamna'u amrahu subhanahu wata'ala ballantana ya hana shi al'amarinsa an gane ko da haka Allah ba a hana shi duk wani wanda zai zo dan ya gaya maka wani shehu yana da wata falala yana da karama wai Allah ya nufin kaza shehu ya hana ƙarya ne ƙarya ne babu wannan magana ƙarya ne a ce wai mala'ikan mutuwa ya zo ya karɓi ran wani wai wani shehu ya ce eh, a dawo da ran a bincike in yana dawo da ran wasu ya dawo da nasa man ya hana kansa mutuwa mana yau shi shehun da ake cewa ya hana mala'ikan mutuwar yana ina a in kura tana za- maganin za ta yau kanta kuma kan ya hana mala'ikan mutuwa ya karɓi ran wani ubansa fa ya mutu uwarsa fa ta mutu me yasa bai dawo da su ba shi yasa Allah ya ce da kafirai falaula in kuntum ghaira madinin idan kun ce babu lahira ba za a je lahira ba ba za a yi muku hisabi ba to ga dan uwanku nan a gaban ku zai mutu tarji'una ha in kuntum sadiqina ku dawo masa da ramman in kun isa duk wanda ya ce maka yana da iko har zai ja da Allah ka ce ya dawo da ran babansa ya dawo da ran mahaifiyarsa ya hana kansa mutuwa to amma za ka sha mamaki an riga an tafi da hankulan musulmi an tafi da hankulan bayin Allah kuma sai a gaya musu wannan magana kuma sai su ce in karama ce wai a ce maka wai wani shehu ya ce wai a lahira wai za a yi bala'i ko ofishin hizba aka kai shi ya isa ya faɗi wannan magana inda hizba tana aikinta da ya dace a lahira za ka ce wai za a yi bala'i to da wa za ka yi bala'in a fakaice fa zagin Allah ake dan a yabo wasu shehunnai wulakanta Allah ake dan a yabo wasu shehunnai to ya kamata musulmi su dawo hayyacin kansu su san Allah ba abun wasa bane wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ya ce ba su san girman Allah bane ba ƙasa fa gaba ɗaya Allah zai rike ta ne da ɗan yatsa ɗaya wannan kake jin wani zai ja da shi ba yahude fa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gigice a firgice yace wata aya na samu a cikin attaura ta tayi min da hankali ta gigita ni game da girman Allah duk bishiyoyin duniya ranar lahira Allah zai rike su da dan yatsa daya irin dan yatsansa duk tekun duniya Allah zai rike su da dan yatsa daya duk duwatsun duniya da ƙasa zai cafe ta a dan yatsa daya sannan yayi kirari yace ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya manzo Allah da ya ji wannan ya fashe da dariya sai karanto wannan ayar yace ai mutuna Allah ya gaya mana wannan kuma mun sani kuma mun yadda Allah bai da sa'a Allah ba abun wasa bane ba wa ma qadarullah haqqa qadarihi amma ba su san girman Allah ba in dai kaji mutum yana cewa wai wai wani zai ja da Allah wai wani ya ce a a a a a ba a sannu to da ka ba wanda Allah zai yi abu ya tsaya gaban Allah babu shi kowaye shi bai isa ba wa iza arada i'ta'a wa iza arada i'ta'an idan ya so yayi kyauta shi Allah fala ahada yamna'u ba wanda ya isa ya hana shi idan Allah zai baka abu duk duniya in ta ce ba ta so ba ruwansa da ita sai ya baka an gane ko cewa ba wanda ya isa fa magana ce ta ko salihan bayi ko wanda ba salihai ba salihin bawa baya hana Allah aikinsa annabawa manzanni ba sa hana Allah aikinsa to ina kuma ga kafirai annabi ma in Allah zai yi kyauta baya hana shi saboda shi Allah ka'idar aikinsa ba a shiga gabansa saboda gaba yake da kowa shi yasa zaka ga Allah sai ya ɗau dukiya sai ya ba kafiri musulmi suna so cikin musulmin nan akwai waliyai ba za ka so ba amma shi Allah baka isa ka hana shi ba yanzu idan kafiri yana mulkin Najeriya musulmi suna so amma sun isa su hana idan musulmi yana mulkin Najeriya kafirai suna so amma sun isa su hana to wannan shine ka'ida idan Allah zai yi kyauta ko zai yi aikinsa ba a shiga gabansa ko annabawa ba sa iya hana Allah abu su da suka san girmansa ma ba sa cewa a'a ba sa sa masa baki ƙaramin misali walillahi masalul a'la ba wai don kwatanta Allah ba a'a a ƙaramin misali don mu fahimta yanzu kai a matsayinka na uba a gidanka kowa a ƙarƙashin ka yake sai za ka yi wani abu wani zai hana ka idan wani ya zo ya ce baba wallahi ba za ka yi ba cikin 'ya'yanka me za ka ce maka ya girmama ka to mallakar da muke wa gidajenmu ba ta kai ba in ka hada da mallakar da Allah yake wa komai domin shi samar da abubuwan yayi mu ku aro ya bamu gidan da Allah ya baka aro kana jin naka ne za ka yi abin da ka ga dama ‘ya'yan da Allah ya baka aro kana jin naka ne za ka yi abin da ka ga dama to ina ga shi halittarsa ce samar da su yayi ya fi ka iko akan abin da kake jin naka ne dan kai aro ya baka shi ko mallakarsa ce to amma sau da dama za mu ji ana faɗa dan a girmama waɗansu waliyai ai waliwa ne sai sun so Allah yake yi in ba su so ba Allah baya yi to yanzu su ne allolin ko shine Allah kenan su ne sama kenan ko shine sama ai duk wanda aka ce sai abin da yake so zaka ya nuna yake shi ke me sama da kai ba kai ke sama da shi ba amma wannan shine lissafi a fili fa ɗaya a tara da ɗaya biyu amma sai ka rasa yadda mutane duk aka juya hankulansu in an faɗa haka su sai su jima ai darajar waliyai ce ta kai sun kuma manta da darajar Allah in dai ka yadda waliyai su suke yi sai abin da suke so za a yi to ya nuna Allah kuma ƙasa yake da su ko ka faɗi wannan da bakinka ko kar ka faɗa wannan shine yadda lissafin zai kasance kuma wannan baya cin karo da cewa akwai bayin da Allah in suka yi rantsuwa yana kubutar da su wannan daban da kuma cewa sai abin da suke so yake yi an gane ko in cewa na yi kaza na lamunce maka daban da kuma me ka ce sai abin da kake so zan yi ku gane lissafin a fili yake kuma da manzo Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda in suka yi rantsuwa Allah yana kubutar da su shin me ya ja musu wannan biyayya ai kwadaitarwa ake dan kai biyayya kuma an faɗi sunayensu to kai me yasa ka zo ka ware yanzu shi ya zo ya ce shehu wane ne da shehu wane ne da shehu wane ne saboda yan kungiyarsa ne ya naɗa musu wannan rawanin shi ko annabi da ya ce cikin bayi akwai masu wannan bai faɗi yan kungiyar wane ba kuma bai ce suna da wani salati sabanin nasa ba ko ba haka ba kuma ya naɗa 'yan ƙungiyarsa amma in 'yan wata ƙungiyar ne komin salatinsu komin nagartarsu su ba za a samu wannan a cikinsu ba irin abin da muke gani daga wajen wasu nasu waliyai ne amma wanda ba nasu ba ba a waliyi a cikin wata ƙungiya sai a ƙungiyarsu tare da Allah da ya ce waliyai ƙa'ida ya faɗa bai faɗi sunaye ba bai faɗi ƙungiyoyi ba ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تبس الله yana da waliyai amma me ya ake a zama waliyin Allah ba suna bane ballantana ka ce duk mai suna kaza wali ne ba kama bace ta fuska ballantana ka ce duk mai dogon hanci wali ne duk farar fata wali ne duk ɗan kaza wali a'a sifa ce ta aiki imani da takawa allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka yi takawa imanin nan ga rukunansa nan guda shida in ka ƙara ɗaya ka ɓata in ka rage ɗaya bai ba kuma duk wanda ya cika wannan sharuɗan da waɗannan rukunan na imani ko kana so ko baka so sunansa me me imani duk wanda yake tsoron Allah bayan imani ko kana so ko baka so wali ne ko a garinku yake ko ba a garinku yake ba ko ya shiga kungiyar ka ko bai shiga ba allazina amanu wa kanu yattaqun kuma walittaka ba shine yin wani abun ban mamaki ba a ce kana tafiya akan ruwa wannan ba shine walittaka ba sihiri ma yana jawo haka yan rufa ida ma suna haka a a ce kana tashi wannan ba shine walittaka ba superman ma yana tashi sama ko ba haka ba shikenan superman ma wali ne spiderman din na yara baya tashi sama ka isa ma ka kai spiderman tashi kuma spiderman arni ne shi ma wali ne ashe ba tashin bane walitakar a'a imani da tsoron Allah shine walitaka ganin damar Allah ne ya gudanar da wani abin ban mamaki a hannunka ko a hannun Jacob ko a hannun wani daga cikin bayi ko da ba mai imani ba amma walittakar ita kan sai da imani sai da tsoron Allah allazina amanu wa kanu yattaquna in awliya'uhu illa almuttaquna inna akramakum indallahi atqakum shi yasa malamai suka ce man kana lillahi atqa kana lillahi aula duk wanda ya fi tsoron Allah ya fi walittaka ko bai taɓa yin wani abin ban mamaki ba inda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka walittaka ganin damar Allah ne ya yi wani abin ban mamaki a hannunsa amma ba sharaɗi ba ne kai ba wali ba ko annabi ba sharaɗi ba ne sai ya zo da mu'ujiza ko annabi ba sharaɗi ba ne ganin damar Allah ne yake ba annabawa mu'ujiza idan bai ga dama ba sai ya ƙi ba da mu'ujizar kuma wannan bata rage annabtar da komai ba to haka walittaka ganin damar Allah ne ya gudanar da wani abin ban mamaki a hannun waliyi in bai ga dama ba ba zai ba kuma wannan bai rage walittakarsa komai ba ballantana mutane su rudu har su je su ta neman sihiri wai dan sun yi wa mutane dole sai sun yi wa mutane wani abin ban mamaki dan a ce waliyai ne su ki cin abinci su sa karago a baki su jika da yawu su haɗiye wai dan a ce ba su ci abinci ba kwana biyu a ce za a yi tafiya ya ce shi ba zai hau mota ba in kun tafi ya ruga a guje ya sha kanku wai diddan a ce ya riga ku zuwa ai wali ne me ya kai ka haka bawan Allah hutar da kanka imani da tsoron Allah shine walittaka ba wani abu ba da haka Allah subhanahu wata'ala idan ya so ya yi kyauta ba wanda ya isa ya hana shi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala abdun salih ko mala'iku in Allah zai yi kyauta ko zai gudanar da wani abu sai dai su sallama ba sa cewa a'a ba su isa ba wa idza arada man'an haka in Allah yayi nufin hana wani abu ya hana yin hani li shay'in ga wani abu fala ahada yu'tihi kuma ba wanda ya isa ya bayar an gane ko idan Allah zai bayar ba wanda ya isa ya hana in zai hana ba wanda ya isa ya ce me a bayar ko fahimci wannan me saƙon da ake so mu ɗauka a ƙarƙashin wannan kar ka ji tsoron kowa cewa zai hana ka wani abu sai dai Allah bai baka ba kar kuma ka ɗauka wani ne zai baka ka manta da Allah bai isa ba Allah ne mai bayarwa idan Allah ya baka shi bai isa ya hana ka ba kai wallahi in Allah ya baka shi da kansa ma sai ya miƙa maka bai isa ba to koma me wani zai baka wannan yana nuna maka asalin kyautar daga waye daga Allah ka fi yabawa Allah sama da wani amma yau za ka ga da yawa daga cikin mutane sun fi tsoron bayi 'yan uwansu wajen samu ko wajen hani sun mamanta da Allah idan wani ya maka wata kyauta ta gigita ka sai kai ta yabansa ka mamanta da Allah a'a Allah ne farko shi ya fara baka shi wancan miƙo maka yayi dole ka fi godewa Allah shi kuma wannan ka yaba masa na ya miƙo maka ko Allah ya yi amfani da shi wajen baka shi yasa manzon Allah ya gaya wa mutane tare da kyaututtukan da yake yi ya ce ku sani ba fani ne mai bayarwa ba ni miƙowa ce tawa asalin mai kyauta shi ne wa Allah inna ma ana alqasim wallahu huwal mu'ti ni mai rabawa ne amma mai kyautar shine Allah kaga kenan in za mu kiyaye wannan ka'idar ba za mu je mu ce ya ma'aikin Allah ba mu ba sai dai mu ce Allah ba mu in ya so ba mu sai ya biyo da shi ta hannun annabi ko ya biyo da shi ta hannun wani ina fata mun fahimci wannan ya tabbata a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan faɗa bayan kowace sallah yakan ce la Allahumma la mani alima a ataita wa la mu'tiya lima mana'ata hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim hadisi mai lamba ta 844 cikin sahih bukhari 500 kuma da 93 cikin sahih muslim duk lokacin da annabi ya idar da sallah idan ya juyo bayan ya yi sallama cikin zikirrukan da yake yi Allahumma la mani alima a abaita kuma sahabbai suna ji Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'tiya lima mana'ata kuma ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kuma wadata ba ta tsina nawa mai ita komai a wajenka a duniya ne wani in yana da kuɗi ake shayinsa masu mulki suke ɗaga masa ƙafa shi Allah ba haka bane ba duk kuɗinka in ka je gabansa sai ya hukunta ka kuɗi baye wa Allah kwarjini mai kuɗi baye wa Allah kwarjini idan zai yi hukunci to wannan yana nuna maka buwayar Allah ta fi gaban komai ta fi gaban kowa subhanahu wa ta'ala قال تعالى Allah madaukakin sarki yace ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin duk abin da Allah ya bude wa mutane na wata rahama fala mumsika laha ba wanda isa ya rike musu ya hana su wa ma yumsik duk abin da Allah kuma ya rike wa mutane na wata rahama bai so su da ita ba bai ba su ba fala mursila lahu min ba'di ba wanda isa ya aiko musu da wannan wa huwa al-azizul hakim shi Allah mabuwayi ne mai hikima da aka shak fauzan ya ce fala nidda lillahi Allah bayi da kishiya wala bayi da sa'a wala didda lahu kuma bai da kishiya fi ma ya amur bihi cikin abin da yake umarni wayan ha anhu da kuma wanda yake hanawa mana umarni da hani daga Allah ne kai tsaye ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi an gane ko da haka hatta umarni da zaka ji an ce ayi kaza a bar kaza a shari'a duk Allah ne yake yi manzo Allah nasa kawai isarwa ne manzo Allah kawai nasa isarwa ne amma yau zaka samu cikin shehunne akwai wanda yake cewa in muka yi kaza kaza kaza kaza akwai wani shehi da na taba gani yana faɗa ku sha giya ku ɗaura laya ku naɗa guru ku yi maita irin ta da mu ɗinnan mun tsaya muku manya mana yanzu shi ne yake cewa a yi ko a bari ya zo da sabuwar shari'arsa Allah ya ce kar a yi shi ya ce a yi har da cewa a yi maita a sha burbutu a naɗa guru a yi laya a yi maita irin tada saboda rainin da ake wa muridansa ya tsaya musu shi ne Allah ya ce amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini malam ya azan bihillah lallai suna da waɗansu kishiyoyi da suka sawa Allah wanda suke shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai ce ba Allah ya hana shi ya ce ayi Allah ya ce ayi shi ya ce kar ayi Allah ya kiyaye to da ka dai ubangiji subhanahu wataala shi ke umarni kuma shi ke hani khilafal makhluqina sabanin su bayi ababan halitta fayujadu man yunazi'uhum duk yadda mai mulki ya kai da mulkinsa duk isassa da buwayarsa sai ka samu opposition party sai ka samu mai ja da shi sawa'an mulkin soja ake yi sai ka samu waɗanda ba su yadda ba suna ja kuma dole ba yadda aka iya da su dole cin kasuwa da maki to wannan kaɗai ya isa mai wasu mulkin duniya su shiga taitayinsu balma a wasu lokutan shi shi shi shi kundin tsarin mulkin ne yake tanada cewa dole a samu me opposition party pressure group haka suke cewa kundin tsarin mulki ya yadda a yi pressure group pressure group shine wanda su basu yadda da mulki ba kuma su ta kushe mai mulki amma shi a mulkin Allah ba a isa ba babu wannan waya kifu bidda tanfizi awamirihi kuma za ka samu waɗanda suke 'yan tawaye duk zafin mulkin mai mulki sai ka samu 'yan tawaye a cikin mulkinsa ƙila wanda za su yi ta fasa bututun mai ƙila waɗanda za su yi ta sata a daji ƙila wanda za su rinka kama mutane ana biyan kuɗin fansa duk wannan ba tawaye ba ne tawaye ne to da a mulkin masu mulkin duniya halitta su ana samun wannan a mulkin allah babu falmukhalafal makhluqatu dan haka ababen halitta kulluha dukkaninsu laha musharikun suna da kishiyoyi amma fal khalqu yatashabahuna fil ilmi hakanan su bayi suna kamanceceniya da junansu a cikin ilimi zaka ga wane yayi kama da wane ko wane yana irin abu irin na wane a ilimi walismi haka a suna wa fi kulli shay'in a cikin komai ma ana samu wane ya kama da wane ta fuskar kuɗi wane ya kama da wane ta fuskar ruwa wane ya kama da wane ta fuskar kyauta wane ya kama da wane ta fuskar halitta an gane ko amma shi Allah babu wanda ya kama da shi cikin komai nasa da aka yace fil ajsadi was sifati a gangan jiki ma bayi suna kamanceceniya da da juna haka a sifofi na halitta ko sifofi na aiki bayi suna kamanceceniya da juna wa yashtarikuna fil af'ali kuma suna tarayya cikin ayyuka kaga wane yana aiki irin na wani wal amlaki haka mallaka wani yana da kuɗi irin na wani kadarorinsa kamar na wani kai wani ma zaka ga wani da wani kaddararsu iri ɗaya duk abin da wane ya sai kaga wane masu yayi haka Allah ya kaddara musu suna tafiya kunnan doki kankan da kankan to wannan a cikin bayi kenan wallahu subhanahu shi ku Allah mai girma da buwaya la yushbihuhu ahadun ba wanda yake kama da shi wala yusharikuhu ahadun ba wanda yake tarayya da shi subhanahu wata'ala to da ka lallai mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala shine Allah duk wanda ba shi ba kuma bawansa ne sai dai bayi Allah ya ɗaga darajar wasu akan wasu kuma duk da haka ba wanda yake tarayya da Allah ba wanda yake sa'an Allah ba wanda yake daidai Allah ba wanda ya isa ya ba Allah umarni ko ya hana shi shi shi yake ba kowa umarni kuma shi yake hana kowa ba wanda ya isa Allah ya kyauta ya hana amma shi yake hanawa kuma ba wanda ya isa ya bayar an fahimci wannan cikin faɗar wannan babu wulakanta duk wani mai daraja a'a cikin fadar wannan an aje komai ne a mahallinsa a bawa Allah haƙƙinsa bayi ma a ba su haƙƙinsu irin nasu amma matukar kana jin cewa wani daidai yake da Allah to ka rikita lissafi ko wani yana iya wa Allah katsalandan a cikin aikinsa to ka rikita lissafi tun daga nan lissafi ya wargaje maka kuma ba ta inda za ka kamo bakin zaren sai ka dawo ka gyara nan daka idan aƙida ta daidaita aka kaɗaita Allah cikin haƙoƙinsa ba a sanya masa kishiya ba ba a sanya masa abokin tarayya ba to wallahi komai zai gudana daidai daga nan ne sai a dawo matsayin annabawa su ma sai a tsaftace a daina haɗa su da waliyai sai a dawo su ma waliyai a daidaita musu sahu a daina haɗa su daga magarin mutane amma an rikita lissafi an ɗauko annabawa an maka a ajin manzanni an ɗauko manzanni an shigar da su haƙƙin Allah an ɗauko waliye kuma duk an cakuɗa to a yau sai kaga idan mutane suna magana sai ka rasa waiwa suke bautawa ne Allah suke bautawa a'a annabawa suke bautawa waliye suke bautawa duk abin ya rikice ka ce musu maguzawa su ce suna la ilaha illallah to amma la ilaha illallah da ta zo dan a aje komai a ajinsa ai komai filla filla duk sun cakuɗa ta Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh